أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu suna jama'a wanda ke gulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 25 ga wata na rabiul awal hijira shekara 441 wanda ya dace da 22 ga watan 11 shekara 2019 a darasinmu da ya wuce sati da ya gabata mun tsaya cikin suratun na cikin muna bayanin ayata 24 ayata 24 kayan nan akwai duk da ba tambaya ba ce ba kai tsaye akwai shiri da aka sa namu na wani tafsirin ya jima a afirka tv to tambayoyi sun biyo baya da yawa kan magana da na yi wanda suna tambaya tarihin ko abu ne sabo sauransu bayani game da irin makirci ko shiri da turawa tsohon shiri da suka ma musulmi kuma yanzu ga abin a aikace kamar za ka ce wancan magana yanzu ne aka yi ta mini bayanin wani bature paul ashmid mutumin alman ne paul ashmid wani littafi da yi to a cikin littafin da yi littafin ma ya bayyana wajen tun 1936 yin shekara wajen 83 transistor yanzu ba transistor a 2019 na ga katarwatura nan shekara 83 da ta yi a bayan yakin duniya na farko kahe na biyu ya yi wani bincike mutumin alman ne turawa europe suka ba wani bincike kan kasashen musulmi rusu ana abin kama abokan hamayya na malaka duniya wannan ba allah baya ya je ya yawo kasashen duniya kaf kuma duniya musulmi ya bincika tun daga indonesia zuwa marrakesh zuwa morocco marrakesh ta morocco wannan bangaren libya zuwa nigeria duk bangaren kashin su kaf tun daga can kasan sun ci iya da daula mai girman gaske wannan bincike da ya na kasashen musulmi wadda suke cikin wannan yankin kurin da ya kare ya kawo rapor rapor kin da ya kawo sakamakon bincike da ya ya kama turawa ya ajiye musu akan tabir ya ce to yanzu shawara da ya bada musulmi da ya malittar suna musulunci shine kashin gobe mana su suke da na mallaka duniya a gaba duk bincike da musulmi da su mallaki duniya an so ko ba so ba sai kawo dalilai guda uku ya ce yaƙi na bindiga da takobi da muke yi wannan bai ɗorewa moto sabon strategy sabon hanya ta mallaka ba ta yaƙi ba ya ce shawara zai ba su abu uku ya bincika daga wannan abin su kamata a yi ƙoƙarin maganinsu ga a wajen musulmi ya ce bincike da ya yi duk wani daga ce musulunci tun daga wannan ya ce maganar indonesia zuwa marrakesh wannan bangaren atlantic zuwa pacific haka duk bangaren wannan da misali ya ce suna da wani abu musulmi na alaƙa ta addinin suna son juna wannan addini iya sa musu alaƙa bisa ga bambancinka na nan ne na nan ne suna da matsalar kowa tana damun kowa ya ce wannan abun dole a yi ƙoƙarin raba su da shi ta hikima yadda za a yi kakkubar su samu wannan abin da na kyakkyawar alaƙa san juna da suke tsakaninsu duk yadda za a yi a yi ƙoƙarin yaƙi da wannan abu cikin hikima abu na biyu ya ce ya lura dukkan arziki natural tabi'i ta arziki natural da allah masu duniya mafi yawa iya hannun musulmi duk wani arziki natural petrol kin ne wani itacen ne duk wani abu da kasan arziki ranar komai na arziki na kasa da allah na tasan kasa su suke kowa mallaka shi abu na biyu kenan ya ce abu na uku su yi kowa yawan aiwa aiwa su yi kowa yawan aiwa ya ce mutum almana ga mutum almana kun shi ake ne je ya kawo yawan shi turawa yadda za a yi sabon mulkin mallaka ba irin wancan na bindiga da makami ba wannan abin guda uku ce su ne kamata a zamana domin ce menene ce a yawansu ga yawa ga ƙari ga yawa ga arziki kuma ga haɗin kai mai zai su mulki duniya wannan ce dole ana so haka ya kamata a yi ya ce yadda za a yi ɓangaren son juna a raba kansu bangaren arziki diya da za ku yi arziki da nufin mai ba su da shi iya hannunsu amma ya zamanto ku kuke jarin shi ku kuke tahiyar da shi da arzikin suka mallaka ya zamanto iya hannunsu amma ku kuke tahiyar da shi a wasu diya da kadiba in petrol ne iranium ne in mene ne ko afirka ce ko afirka ta zinariya za a ce su wasan di kursan na wata a yamma ko a gabas kafin kursan na kaza ken kursan naku ken kursan haka duk ba ba wanda muke da kare kursan ba ba kai so san di kursan ka tuba haka suke ta kenan arzikin ka dama kai haka tsara musu ayi yanda za a yi a hannun sa yake amma ku kuke ta yi shi abin ba haka bane ba aikace tsawon su na ci tsawon su na ci kuma da gaske suke ba ba abin da wasu kiwa cikin shirme a tsari suke wanda muke shirme akan tsari suke haka suke shiri ne aka yi ya ce abu na biyu aiwa yadda za a yi a rage yanzu yau a france ko su sauransu ɗan mace ta aihu tukuci ake bata Allah tukuci gare ta na musamman farashi kuɗi a taimaka mata a ba ta an kuran yanta ranta ayu nan kuma kukwalu problem talauci buku iyawa ku dibi cana in tsara ce sai mu tsara gali japan ba su arziki ɗaya na tirar ko mu yanka musu japonin kurin takaici ne mutane kamar mu duk wani al'umma na kamar mu kwallo su ɗin ta mace ana zuwa kalas kaga ɗan nijar iya kowa wani ba amurka karatu ko babu muna da nigerian buruka a sarbon nigerian ne a sarbon babban jami'a da amurka iya koya a can ɗan nigerian ne iya koya amurkawa karatu amma kurin wannan abin shi ne aka diba ya za a yi kun mun yarda a yi amin kawai a kullum mu yawa kuma amma maki kullum ka diba duk inda muka dogara da shi shinkawar mu doyen mu masai wanne an kai shinkawa kai gabas masai wanne cana ne nan rigima aiki a ko bu dosi a Nijar shinkawar Japan ko babu Japan ba su yi nan da ba su amma su yi da kenan wannan maimakon a karanta mutane takaici neman na kai a sa mana takaici allah ba mu komi na neman samun abin a kuma samun buku iyawa wannan iya cikin matircin turawa allah sa shugabannin su gani wannan in wace nan tambayar suka yi ta yi wannan wai magana yaushe ne aka yi ta shi daga wannan iya nan limitin kai aka yi tun bin nan tarsis shekara 83 daidai time ma mun kadi ba a yau gashi abin a samun kasa a aikace haka abin yake wa kana Allah sa ka hanya horon shi ne? kusantaji kashi da shi ne kusantaji kashi kaza a ɗari kuna da kashi saba'in a ɗari kuna kashi tamanin wani abin ko ina magana arzikin ƙasa bai yayin bana na ce kusantaji arzikin ku na ƙasa za a ce arzikin ku ne amma a ɗari tamanin kuna da ishirin suna tamanin a wani abin a ce suna da saba'in kuna talatin haka duk arzikin yawa kai idan kaga namu ne amma su ba suke ciri ba su to wannan tsohon tsari ne na turawa ya sa shugabannin musu gane kullum a tankin kina a wancan magana ce na bada misali na makircin turawa kan musulmi kenan sha Allah za mu tashi aya ta 24 cikin suratul nahl sha Allah bismillah
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أنا مغانا أنا بعد labarin halin kafurai game da alkurani game da jin gaskiya idan wani zai tambaya aka masa tambaya akan wo menene ubangijin ku ya sabko zuwa gare ku na kina na ishara me aka sakowa da Muhammad menene yake cewa qalu asatirul awwalin za ta rika ci ta tsiniyoyi ne irin na uwaye da kakanni ta samowa da tsarawa ne aka yi ya ɗauko tarihin uwaye da kakannu yake karanta mana wani shi ne sati da ya gabata mun hara bayanin lokaci zo kashi uwa cewa wannan iya karantar da mu kawai ibn kasir ke cewa na kin gaskiya bayan kasan gaskiya tsare domin ganu suna yin su ne cewa matsayi ne mahaukaci ne mawaki ne duk wannan neman ɓadda gaskiya ne don ka a gani kuma wannan aikin aikin magabata ne ga mabiya su sun san tsarin gaskiya ce amma ya za a yi su mabiyan ka su gane su bi kuma sun san su ake jin maganarsu su ake jin maganarsu a gari su suke bari a ji sai suke irin wannan kalamomi don ka a gane ya kawo misali na isa sananna wanda ƙura'ani ya ka ɓangaranta na walid ibn mugira walid ibn mugira akwai ruwaya tana da asar da dama haka na ga abu isa karwani ya tabbatar da sanadin ganin iya da shawahid cewa walid ibn mugira iya cikin manya-manyan ƙwarishawa masu iya da dukiya masu hudi a ji a gari walid iya cikin kuma masu adawa haka yi katar rannan ya sa manzan Allah sallama a kaba iya karatun ƙurari iya sallah ya tsaya ya shurara da kyau a wannan gari wannan shurare da yi ya kama kanshi ya gano inda aka sa gaba game da wannan littafi na alkur'ani iya karewa ya zo wajen daba akwai daba ta kwale shawa a cikin ka'aba daba wacce matsiga ta tsiri ta manyan mutane na makka sai zo ya tsaya ke cewa kai yanzu yanzu yanzu nan na shi wasu maganganu ga muhammad wannan maganganu na shi suna da daɗi suna da kyau yi da kalmomin yaban ƙurani sai juya hidda gida yanzu ya ji iya tunanin wani abin da ya ji abu jihar bayanan wani da ya zo wani bayanin a matsira daga baya abu jihar ya zo wurin majalisun nasu da ya zo aka ce a baya ba haka kansa abin da aka yi wallahi makawata kusa lalacewa me aka yi walidi ya kusa musulunta ba in kuwa walidi to garin ya lalace kenan ko zai shi babban mutum irin walidi me yasa me yace ya zo ya wasu kalmomi na yabo game da qur'ani game da muhammad ya kamata a yi maganin wannan maza maza kai tsaye abu sai tashi ya wuce gida ta gida iske ya iske walidi a gida ya ji zama ran ta bace shi lafiya ya bana kan zan zo a asibiti mishi yace ina lafiya yanzu na ji an ce wai wai zaka zaka zaka zaka Muhammad kai ma ne wani abu daban guje baka baka zaka Muhammad yanzu an labari zaka bi shi wai alhali Qurayshawa sun haɗin gwiwa za a taimaka maka zaka zaka zaka haɗin gwiwa ko zai aga za maka amma ta wurin zaka yi tawaye da Qurayshawa ka kuma ba Muhammad yace ni zan bi wani dan kudi ni za ba magana kudi Muhammad bai ci ba bai ci ba sai ba ni za ba sai tashi sai ba ya ce wancan ya koma da majalisun ya ce na ji kunce kaza kaza kaza kaza ya ce wallahi ya ce ni ya ce na ji maganganun mawaka na san tsarin waka na ji maganganun bokaye duk wata magana ta duniya na santa mace magana muhammad ba ta dace da wannan ba ya ce ba sihiri ba ne ba magana wani mace tun na ji na ji maganganun mawaka na ji na bokaye wannan abu na shi daban ne sai karshe dai sai to kai yanzu wannan akce za ba kai ka hudi me matsayin Muhammad me matsayin abin ka ga mana me matsayin wannan abin da ke tare shi yanzu shine can cikin sabon nuzul ke cikin mudaththir إنه فكر وقدر كان ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إنه ثم يطمع أن أزيد
كلا إنه كان آياتنا عديدة فأتكتب منا مجنر sababin saukar wannan ayoyi na mudassir lokacin da yana maganganu ga abin da ka yi mu zo nan ga sakamako Allah saba da wannan ayoyin saboda shi Allah ce kalla baya ce ka zarni wa man khalaqatu wahida Allah ce ka bar ni ya Muhammad ka bar ni da wanda na halitta shi kadai wa ja'altu lahu malan mamduda shi kadai na halitta a cikin goci shi kadai zo duniya amma na ba shi dukiya mai yawa wa bane na shuhuda da iya a garin maka kowane mutum sai akwai yin shi ya iya ni ne man mutum ne ku ja da noman mamaduda kuma hatta da umar na shuhuda mai dukiya mai yawa ko mu zaɓin dukiya Allah ba shi sun mai zama azim kuma gashi iya neman ƙari neman ƙari ki ba ta sheshe ba Allah ta kalla wannan ba tsawatarwa ce innahu kan da ayatina anida wannan iya mai tsawarin kai game da ayoyinmu ta sa'uri ku sa'uda zan gama shi da azaba mai wanda digiran kullun sama yake ya Allah ce innahu fakkar إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
أسبوك نعم bayan nan Allah iya mai zargin duk wannan bayanin Allah ke ya yi ce mana dan mugun mutum ya yi banna kai yanzu ka zo ka ji gaskiya ka gano gaskiya ka gano nan alƙur'anin ba magana ba ta mutum ba ba magana ba ta tasiri magana ce ta gaskiya ko mai matsayi mai amfani duk wani bayani da kai shi ya gano amma yanzu an ce to kai yanzu ka faɗi mai matsayin shi don mabiya su ji shi a shi Allah ta innahu fakka shi wani bawan Allah ya tsaya ya yi tunani ya yi lissafi Allah ta faƙutil da kai faƙaddar Allah ta an tsina mai albarka ta yaya ƙaddara wannan abu sun maƙutil kai faƙaddar ta Allah kake mai mata tsinuwa Allah tsine mishi mana an la'ance shi ta yaya ƙaddara abin da ƙaddara sun ma nazar ya tsaya ya diba ya wanga ya wanga yanzu ana jiran sakamakon maganar wali me zai wadi sun ma nazar ya tsaya ya diba su ma'abasa basar ya gama huska ya kawai huska mai ci faƙal in haza duk abu bayan karewa da ya kasa nan yanzu yanzu baka bayanin shi faƙal in haza illa sihirin yusar in haza illa ƙaunar bashar shala ce sau su lisaka bayan zaka da yanci kai wani abu ƙuranin yanzu an ce ya hudu ƙarshe duk wannan bayanin da shi rabo ta kai wannan kurin ƙuranin kurin sihirin yusar ne gudun tsahi ne shi ma muhammad ya gado ya samu a wajen wasu wannan ƙwararren kunan maganin mutunci kaga rishin rabo ko kaga ya tabbatar da kai shi ka yi haka ƙwararren wannan ba maganin mutum bace ba ba ta boka bace ba ba ta boka bace ba duk wani ya kare amma an ce ya wari a samu sakamako ya za a yi ƙarshe ya koma ya zama ne ya mai da abin kuma tsahi ne maganin wani ce kina haka sun gano gaskiya sarai kurin rashin rabo ne da taurin kai suka tsaya kan abin su gada uwaye da kakan to wannan abin Allah ce ya ba su kamar tsarin haka aikin Allah daga cikin bayan shi li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama Allah ya ba su dan gobe kiyama su doki laihin su cikakken laihin su na kafirci ko na mata gobe kiyama wa min awzal idnun mu gida ilm haka su dauki laihin waɗanda suke batar da su ba ka sani ba kaga mabiya kenan jahilai ko su jagorori ne su ake jin maganar su to kenan wannan hikimar Allah karshe gobe kiyama za su su dauki wani biyu yaunin su na laihin su kuma da kamar shi na waɗanda suka badda na mabiya karkashin wannan ibnu kathir ke cewa karkashin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr min ujur min man tabi'ahu lam zalika min ujur shay'an yake cewa duk wanda annabi zalika cewa duk wanda yayi kira zuwa ga shari'a za a baka ladan duk wanda suka bi haka man da'a ila dalala haka duk wanda ya kira zuwa ga bata shi ma kana alayhi min ithm mithl asaman tabi'ahu shi ma laihin ke din mutun nawa ka batar da su dalilinka ka hana a gane gaskiya ka kai wasu dashi ka bar su suna neman gane gaskiya ka hana ka ɓadda su to gobe kiyama ɗan mutum nawa ne za ka ɗauki yaunin zinihin ka naka na kanka da yaunin mutanen da ka ɓatar da su ba mana kan jahilci su zani ba da kai suka yarda kai na jagoran su yan wakan wannan yake da kullum mutum kai hatara ka ci amalan wani wani ya ce a yi ƙoƙarin bin gaskiya kuran kai zaki da wani yawa su ma wancan magabata ka wurin da farko ma kowanne dalilin mabiya ganin su waɗannan jagor su ne manyan su su suke ji bai wasu kasa baro su hata da fir'auna kenan a kullum jagora ke kai mabiya baro shi kuma kiyama ba a zuwa a dawo Allah bai baka hamdari in zo ne Allah tun da ɓadda na aka yi zan komo Allah a ban uzuri in komo in gyara a ba ruwan Allah da wani zai gama ka da kai da zaki min gaba ɗaya ya tura gidan wuta su mu zuci ɗan wuta inna akan hadin abu kubra ko kuka ce sun ce ya Allah suna cikin azaba a wuta su ce inna akan hadin abu kubra nan fatiran sabila ya Allah ai mu a duniya mun bi shugabanninmu da jagororinmu ibn kasir ta shugabanni na malamai dan jahili bai kira mutum haka ce jahili a jahili ya tafiya jahili wanda kana ga shi ne malamin shi zai ce maka Allah ya ce amma ba haka bane ba muna labarin duk mutum annabawa na nono ne babbanu isra'il ka karanci tarihin annabawa ƙwari ko suna ta cikin tarihi sai ka ga wani annabi zai zo wani annabin ka hanyar zo an bata addini an jikinta addini sai allah ka da wani annabi ya yi gyara to a wani zaman da ya akwai malamai na wannan addinin yahudawa ba na mamadu isra'il malamai ne su ne limamai a masallatayya su suka jagorancin al'umma amma sun bata addinin sun koma ci da addini sai wannan annabi ya ce kai kai yaki ba annabi Allah bane ba su suke fara yaki da annabi Allah duka gaskiya ne annabawa wayannan malaman limaman na masallaci ba magana su suke gaba gaba yaki da duk annabin da yazo karshe annabi annabi zakariya da dan shi yaya haka isa su ne a gaban suka ce isa mazayi ne ba annabin Allah bane ba zakariya ba daga fara ne har su jami'a su suka kai suka sa aka kashe wani annaban gaba daya shi sa Allah dauke shi da kenan kullun kai hattara suka ce wani a wani akan me dalili eh wani hikimar Allah Allah so kare addinin shi duk wani hayani ayi da kare Qur'ani ne na Qur'ani ba da dauko ayar shi sai kara ce wannan aya ce ta Qur'ani wannan ba ka ta gani ba irin sauran addinai aya ko ka ko kai ko kai ko banda ta dauka ya gyara ta shi ne hikimar da zai yawan jin daɗin ƙur'ani iya nan ba ka inda kai da shi ita ma sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ta muku addini shi sai ta da wasu mazaje sama shekara dubu yanwa sama shekara dubu aka ba sunna yake aka tsaya aka tace makayyata aka kashe na kashewa aka ture da turewa aka gyara sai ga abin da ga abin da bai ganta ba kenan wata baka ce baka hujja Allah ya kima hamzari ga qur'ani nan na maza da maza da ga al'umma shi na bar ku abu guda biyu matuƙa kun rike su ba ku babacewa har abada littafin Allah da sunnata kuma duk ga wani hayayya duk ga wani na ganta ta ce malam wane ko kakana wane shehu wane a wuri kaza ta yi kusa a wani da rikima yanzu wata rikima ce bude bude ga hadisin annabi a ce alaɗin rikima ce hadisin ya ce malam wane ce kaza ne kun ba ka yan wasu musulunci matsalar duk da wani bayanai da ya ga ƙur'anin ga sunna kuma ya kara mana wani bayani dunwa wannan yadda na bar shi haka za ku tsaya ba abin ce ba abin da na rage da zai kusanta ku zuwa ga Allah ya muku bayani ya bayani madarakatu sha'an ku kada ku lalla illa ma tukun bi babu abin da na bar shi ce ban bar wani abu ba wanda zai kusanta ku zuwa ga Allah sai na gaya muku shi yace ban bar wani abu ba wanda zai kusanta ku zuwa ga Allah ina muku hani akan shi kuma ka tatar wa cikin musulmi musulmi yace babu wani annabi cikin annabawan Allah sai ya gama al'umma shi da abin da cikin na amfani ne ko na tsorto ya gama ba abin da annabi ke rike annabawan Allah ke rike ba to kuma me saura garin bayan mu bi amma duk da wannan bayanai kai mutum ya saka daji wani ci kwanan wani ana kwanan rafi da wani wani abu a cikin wannan social media wani abu ana wai wani malami ne ba malami ne wai kace ai ba cewa ba annabi bai yi ba ko annabi bai yi ba na ka ce bai kace ran zama tashi ya shara ba annabi ba zai ba shi hujja ba hujja annabi ya hana wannan hujja bai hujja ce wata yin bid'a ta yin maulidi to idan wannan kaga nan idan wannan addini ne ka ce annabi hana ba yanzu za ka ta jiro wa bid'o'i a duniya annabi ta jiro masu annabi ya hana ya ce iyakun wasatul mulki ko nan wa dukkan abu samu tunan da shi dukkan bida ce bata ce mai saura annabi yana ba to ka annabi yana ita wannan ce annabi yana ta kuma dai ka kalma ayat da aka kawo wa ma ata kusu kusu mana ko an fantahu da mun da annabi ya kawo mun kulki abin da ku to yana bida kuma kai kina bida an dubu ka kawo a ƙarshe na muku umarni na muku hali da sabon abu sabu kira dukkan bida bata an kare ya saura ya zai jiro maka da kaza suraka uku da bakwai da arba'in da sati da wane ne duk annabi ya jiro musu in wani magana kuma daban ta wasa ka gamta ne ya ce maka to ka ce a ina annabi ta kai ana annabi ta kai gamin kamar aiko hadisi in wata Allah abinda Allah ya ce a yi shi zai gaya maka annabi abin da ya sani abin da tafi da annabi santa ba zai wanda ya annabi santa ba da ba shi za ka yi ta kan kaga shi annabi abin da ka san ka gama da maka addini sai ka ce ga maka annabi ya ce ga abida ba ga ba in dubu ka kawo tana ciki bayan ya ce maka ba annabi ya shiro annabi ta dukkan bid'a a ciki dukkan ce a ciki kuna muku kashe da abu sabu ku rike sunnata da sunna khalifuya guda uku ba kare ba wai ce ka mutu annabi abin da ya sani ko ya ce ayi shi ke ce ba magana kai sai kama hadisi abin da annabi ya ce ayi ko Allah ya ce ayi ko abin shi ya ce kama hadisi abin da ba ba faɗe shi ba annabi ya karanta ba za ka ce in kama hadisi babu shi iya ƙarshen wancan da abin da ke annabi ba na addini inda addini ne wa da bana wa kawo jirgin sama kawo kawo kawo da spika ka shiga talabijin wani musulun bida Allah kiyaye Allah shirya da mu ɗan uwa wallahi mutum ma Allah godiya lokacin da ka faɗa a wannan ɗanwa wannan rudu da duniya take ciki a yau na yadda mutane bid'a take birge su suke rungumarta Allah ya maka baiwa ta fahimtar Qur'ani da Sunna ya maka baiwar bautar Allah Qur'ani da Sunna tabbatatta ya kama Allah godiya wanda suke cikin dashi muna fata Allah mai suka hanya Allah mai yadda al'umma musulmi fahimta addinin Allah ba a yi da ka kuma haɗari ne ka sha wahala ba lada ya kashi Allah ta nake Allah ya ce wannan mutane ya bar su li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah dan su doki laifin su kashe lamari za su doki zunubin su cikakke complete ba abin zalimi yace kuma wa min awzar da yujunun bi ghayri ilm da laifin wa'anda suka fatar da su ba kan ilimi ba ala sa'a ma yazirun bayan kalma ta jan hankali ya ce wannan abin da suke ɗaukan maka da lalaji ya muni ɗaukan maka ga kamar shi aikin wani don gudu ya ka ɗauka suna kai ka shi Allah shaidan shi gaba قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم الله وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون to yanzu wannan wani abu ne wanda kashe ne Allah subhanahu wataala ke yi ga 'yan baya bayan al'umman farko duk wani makirci da ake ma addinin Allah dan ana yi an yi kuma shi anan Allah subhanahu wataala ke ba manzon shi labari haka musulmi duk magidin a kayan ku zo an yi amma addinin Allah makirci an wa annaban Allah ma makirci ya ce kare makarar da zina min kabali ka al'ummomi kayan su sun yi makirci an kulle mugun kullalla don a tabbaki addinin Allah an shayi bin tsoho amma fatan lagu ne yana mina kawai fakar alim sakaf min faƙi nan cewa sai Allah ya zo mana da ginin Allah ya ɗauke tun daga fandasokin ginin Allah ya zizziga ginin gaba ɗaya da ƙarye shi aka kihe da rigin ginin yin haɗo kansu aka mai da sauran birgin a samansu nan malaman tarihi dukkan malaman tarihi suna kawo ganin abu ne sananne cikin tarihi magabata farkon ake jabbar a saman ƙasa mutum ɗaya ɗaya wane ne wannan ne na malutu ne shi ne farko haifar auna ka haifar auna shi ya zo shi ne farkon jabbar a saman ƙasa shi amma masu hutu na hutu da Allah wani shi ne abin da cikin tarihi Allah alam ba nasan Qur'ani ba cewa shi ne gini mashi tsawo da sunan cewa za shi halabo an akwai Allah sama ya halabo shi ya yi shiri na musamman irin wani cin ya gini na musamman wanda da Allah ya rushe ginin haka ce ginin ya haɗo kan aikin Allah gama da su alaƙa ɗan wani tabbatacce na maru har yau ginin na maru har yau iya nan wanda ya ji labarin ikaranci yaki bibiyar yakin iraki da aka yi baskin amurka ta babilon ta ta iraq babban baskin ta amurkawa a nan suka yi ta sojojinsu a nan cikin gidan gidan wadda na marun a nan suka zamana kakansu wallahi a nan suka zamana don bayan suna ciki suna zamanai sai wasu 'yan tarihi 'yan rike tarihi suka ce wannan abin da yau kanawa kun ga wannan jirage suna kai da kawowa wajen wani gidan tarihi wannan motsin jirage zai sa ginin mai dan motsa har yanzu ginin iya nan shekarar dubu na dubannin shi ya yi bukatar dubu biyarwa ya yi bukatar dubu biyar ka yi mura'auna ma jima na marud ya cikin sarakuna da masu mulki masu kai tsaurin kira sama kasa to nan kamar da yawan shokani ke cewa nan wannan wannan dan ma dai wanne kin ne na marud ne wane ne dai muna aiki da wa addinin Allah makirci ba tsira dini da ka Allah zai karya ka ko baka cin nasara inda addinin Allah ne Allah ya ce waɗannan da suka ma addinin Allah makirci fa'atallahu bunyanan min alqawa'id Allah ya ya tumbaki ginin tun daga fandasan fa kharra alaihim musaqafun min fawqihim aka maido rigin akan su wa atahum wa atahum al'azab min hada la shurun Allah ya zama da azaba tun daga tsamani malaman tarihi ta shine a cikin tarihi da ake ma labari wannan ko ina kawai cikin tarihi Allah ya gwada mai kasawa a cikin tarihi ba a cikin tarihi ba kasi ya kawo cikin ibn kasir ya kawo cikin tarihi cikin bidaya wa nihaya na malaman tafsirin ya kawo shi cewa Allah bai jarabawa da saburo ya shiga cikin hancin. Saburo shiga cikin hancin. An ce wanda yake kyautawa da murudu shi zai buga buga bugun kan. Kai ana buga kan ana buga. Wanda ya wanda ya kyauta miki ne ga ka kyauta miki dan kai an buga zama ba zama lafiya ya buga. Ya buga kake jin dama. Ya buga miki kan. Da zama hannun ka bi jib ka buga. Kai ne ma dai ne. kan gina wurin ga kan ke tamin dan kai an buga wace Allah ba shi Allah mai jarabawa ya jima cikin wannan tashin hankali kurin kan yake kiwo kuran sabru a cikin kuran akan sai shi kuran ya jima cikin wannan azaba ga Allah gama da shi to kenan in dai tsawon kai da an jima na ma Allah kuma Allah gama da su yace sun mai yawmal qiyamati ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين تنام الله سبحانه وتعالى ya azabtar da su a nan duniya kaka ɗauka wai tun da an yi nan duniya an ƙaya azaba da Allah yake ma kahurai a duniya a wannan somin taɓi ne babban tana zuwa a gaba ya ce sun ma yau mani ƙiyamatu yukhzihim bayan ta duniya kuma gobe ƙiyama Allah zai kumiyartar da su ya ƙaskantar da su a filin ƙiyama za su ƙaskanci da wulaƙanci a filin ƙiyama ya ce wa ya ƙul aina shuraka iya lalina kuntun tusha ƙunafi ɗan tambaya ta tada masa hankali ina ababen da kuka haɗa ni da su kuke yin adawa so da ƙi kuke adawa da manzannin Allah saboda kare bautar waɗannan ababe a yau ina suke ina suke waɗannan abokan tarayya wanda kuke faɗa da annabawan Allah manzannin Allah wajen kare waɗannan abin a yau ina suke ba sa ba sa musu komi ala ladina utul ilm anan waɗanda suke da ilimi mana masu ta addini suka fahimci addini za su ba da amsa ga waɗannan mutane ta za su ce inna na khizya da yau wasu Allah kafirin a yau yau ta baci maka hure duk wani kawuri ya ce kaskanci da wani mugun abu yau ya tabbata ga duk wani kafiri wani tabbas duk wani kafiri kaskanci wani kiyama ya shi kaskanci da mugu abu ya tafi daga dukkan wani kafiri Allah ci gaba الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
التي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وإن ملائكو ke ɗaukar ransu a halin da suna zaluntar kawunansu da mutane manza wa'azi ya je musu bayani ya je musu suka kibin gaskiya shaka sunan azalimai su su cuci kansu da kansu kenan malaku za su ɗauki ransu cikin halin kaskanci fa alqaw salam za su mai kauya yana babu kadama za su mai kauya tun ɗaukar rai a duniya har gobe kiyama ba magana gardama eh za su mai kauya ba ba jayayya Allah ta hannu ma Allah ka ce wannan mutane yau mai ba'asuhumullahu jami'an fa ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum ranar da Allah ta dosu za su idan suka saba a duniya su muku rantsuwa ta ƙarya ta yaudara ya ce a kiyama ma haka za su yi Allah ce za su yi rantsuwa ta ƙarya yanda suke muku ƙarya a nan duniya gobe kiyama ma za su yi zace wallahi rabbina ma kunna mushriki kai Allah ne bakin za su yanzu ya Allah mun rantsa da girman ka Allah ba mai shirka da kai ba sun ga tabbace nan sun ga aji sun ga obari sun ga obari sun ga haza ka dangane da azaba za su kalla kamar ta dawo magani ji suke yi yanzu suke yin rantsuwa a duniya ta ƙarya ta tsira ji suke a nan ma rantsuwa ta tsira ba haka bane ba Allah ya ce fa'ala qausalam sun mai kauya ma kunna na amal min su za su an mu mu ta kuma jira ba wai mu aiki ba kuma ba mu ne ba kuma ba san ba mu ba kan haka adam zai zai gardama da saboda gardama Allah zai mai tambaya kai dan adam ka cika gardama kai ba kai ba me kake so ya ma shaida na'am yace shi shi bai amince da malaku ba ya amince su ba kuma amince su ba yace ina so a ban gangan jiki na ya ya min shaida ya lokacin Allah sai ya rihi bakin na'am sai ba kuma gaba magana eh hannu ya ce ni na tabo farji ya ce na yi kaza kowa awa ta ce na yi da ni aka ji kowa suna yi haka amma wannan abin duka abin da ka yi alata gobe kiyama fata ka wannan fata za ta ma shaida haka fata ka ga an mutu magana ke duk gaba daya ya wannan dan adam ne ci gaban adam aka tabbata ashe fata wani abu ne ya arsa zan duk abin da yake fasi fata wannan ai ilmu ta adam fata wannan an tabbatar a yanzu a duniya tana arsa zan duk abin da aka ga tana arsa ya shi fata wannan idan wani ba in ba hakan adam ma mutum ke yin a fare kamera ta sarfan za a ci anan da ya wata da abin da ta dauke shi da a zo ko yadda wata nawa da abin da fasi tana ganin shi na adam ne wai ya ganin shi kuma a zo abin da abin da kai a zo a yi sata a ci a dauko kamar ta tabbata ko dole wuce ba kanshi na tafi wani mutu wani aikin haji wani ɗan wata ƙasa ne da ta gaga ne sai aka zo aka zo aka kori mutane an kama mutane wata baiwar Allah mai tuwo kudin da suka fadi saka tuwo ta fadi da kwaskin ta fadi ta tsere daga baya aka dawo babu saka da kuɗi masu yawa a ciki kana jajaji kai wa'ana ku kamera ta surveillance ku kamera yi gwada a dan wata aka zo da jama'a iya wurin sai aka kusa kamera kuma kashe tsibin da ya ɗauke sakadi haka suka ce to abokin ci damu na gaba damu na gaba wanda kawai kawai damu na gaba ka abokin ci yari damu na gaba ka kun zai baka dama baka dama gashi kun ya ɗauka ya tsaki ya za ya to ya za dole mutum ne zai mutum ne ya ga Allah ya ce ya asira komi kashi a gwada maka Allah Allah Allah ta yi fiye ba al'aramin imani ke mutum ya hankali ba ma Allah in magana ta banza ce kurin komi ga shi duga kuri Allah ce bala nan gardama da yake yi ta makunna na amalin min su gardama da suke cewa su su aikata mugun aiki ba ya ce a tabbas yi kuma inna la alimun bima kuntum ta'malun Allah masani ne game da duk abin da kuke aikata ba Allah ya san aikin kowa an ce wannan shi dan adam gamuwa da naka ce a ɗaukar rai tun a ɗaukar rai aka samu wannan matsala ta mai imani da mara imani mai imani wannan tun daga duniya da wani labari za a rika bugun su mara imani zai samu ɗaukar rai cikin tashin hankali mai imani cikin nutsuwa a samu cikin masu imani ya ce za a ce fadukulu abuwa ba
jahannama khalidina fiha فلبئس مثوى المتكبرين yanzu wannan a ranar kiyama don bayan an tsari sa ayi komi ne Allah zai ba da umarni fa dukhulu abwaaba jahannam ku shiga ƙohohin jahannama kowa da irin tashi kuma khalidi ne fiha za ku shiga shiga ta dawoma a cikin muka yanzu za ku za ku dawoma a ciki falabisa mata wal mutakabbirin Allah ce tur Allah wadan makoma ta masu girman kai me amanin girman kanka ka waye da garin a gidan wata tsamutsun ne amanin shi ne Allah ce gaba wa qila lil ladina taqaw ma za أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين Allah ka bar Allah ce wa qila lil ladzina taqaw madha anzala rabbukum can su marasa imani madha anzala rabbukum qalu sadaka wani ko so ta masa imani mai ubangiji ya sarko ta su shaida cewa ta tsinuwi ne amma su masu imani wa qila lil ladzina taqaw masu tsoron Allah idan aka ce musu madha anzala rabbukum menene ubangijinku ya sarkar qalu khaira ubangiji ya sabbata alkhairi kuma ba sai kamar alqur'ani ya sabbata alqur'ani jagora ne ga bayan Allah sama kasa kuma sun yarda sun ji wannan littafin jagora nasu kenan Allah sabbata alkhairi da haka Allah sai ce lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana duk inda suka kyautata aiki a nan duniya suna da sakamakon kyakkyawar rayuwa a duniya yace wala darul akhirati khair a nan duniya Allah ya cewa man amina salihan min zakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahu ajrahu bi'atan haqqan amalu Allah ce man amina salihan duk wanda ya aiki na kwarai kowane ne namiji ko mace ba ko da ta man kwarai ba mu kabila kaza balarabe ne baki mutum wale ne a mat duk wanda ya aiki na kwarai kuma wani aiki na ce min zakarin a unfa namiji ne kai mace ce ta ko ina ne ko da kabila ko ina kake da sa kuna ba kun tare wata takinniya ta giwa ko wasu wanda Allah ya rage su bai yahe musu sunan gaje Kaaba sai ba suna ta kuka cikin kasa ta kuka yake cikin Kaaba mutanen mun je Makka sun kansu da suka mutu ya kuka Kaaba sai su ci irin su ne wanda su ba yahe musu haka ci irin su ne ba yahe musu su ba na kuma mutanen ta kuka da tsoron Allah na ganin Kaaba suke kukan su za a ci ai wannan wasu wani Allah bai yi musu ne yan wa a duniya a yau banda iblis banda iblis babu wanda ta ga kabila kaza ga jinsi kaza wani su Allah bai gawarta musu babu shi a duniya babu wata kabila ko gida ko wane ne ba za ci ai wannan ko kawai tuba da a babu shi duk wanda ya tuba ko wane ne Allah zai zai mishi ana alƙawarin Allah ne iblis ne kadai Allah ya ce ko da ya wuta Qur'an kare amma da aljani a aljani ba ha aljani ha aljani shi akwai ba su shiga man za ka ga aljanna ha aljani ya shi shi ne Allah gama da shi amma a dai kuma su imani cikin da iblis na Qur'ani sunna kin dan haka wanda babu ta kabila duk wanda ya aiki Allah ce duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ne amma hita huwa mu'min amma wa aiki na kwarai iya mai imani ka kenan sharaɗin an san aiki imani in ba tauhidi dukkan aikin baka da lada wajen Allah duk aiki da kai da ya jero aiki na kwarai na wani kuma ce amma sharaɗi wa mu'min sai da imani kenan da shirka na shirka da Allah za ka yi ta wahala Allah bai karɓar sallah ko kuma ka daga karɓa kuma aikin alheri akwai sadaka akwai nawa suke ba mu shinkawa sadaka ko zuwa shi shinkawa sadaka ana ba da ko to ai ga ga Allah tana janna tana babu imani ba su yi wannan magana na ana magana wanda ya aiki na gari na mutu ko mace iya mai imani sharadin kenan to wannan falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce Allah za mu raya su a nan duniya kyakkyawar rayuwa a duniya su kyakkyawar rayuwa ya ce wani najidiyan nan a zarafin ya haɗin makan amin kuma gobe kiyama za a saka musu ladansu sama za a lullumka musu sama da abin da suka yi kaga nan shi ne kenan magana an ji haɗin a yi ba rayuwa mai daɗi ba mallakar kaya mai yawa ba ne ba a imani za ka samu mutum da dukiya mai yawa ba imani kai kana kai kai abin ya burge ka in ya musu da kuka da labarin karan kan shi da yake shi ba ɗaya bane da baka in dai da imani to shi mai imani iya ba kuma zuwa ga Allah samu daga Allah rishi daga Allah komai daga Allah shi ta kai wannan dogara duka samu hutawa amma shi kawuri kuma ya dora maka shi ka dauka sai kan da ya kashe shi eh sai ya dauka bai dora shi kuma bai dora shi bala'i bala'i ne ya dora maka shi amma mai imani in bai san daga Allah yake zai zo kuma jarabawa ce jarabin mai same ka san haka Allah ne jarabe ka kuma na daga Allah ne ka koma baka wurin zuwa sai mai imani yake da yake da rayuwa wata ke haka ce mai sauki kware kuma mai nutsuwa a kanta duk abin da abin da malaka ne ba imani iya rayuwa cikin nutsuwa sai ko mun shiga Allah ne ya samu ga Allah in bai lafiya ma abin da Allah yake ga baka lada eh jarraba ta Allah ke maka kuma ya baka lada duk da cewa Allah kan jarraba ka wannan shi amma cewa da yawa Allah kan jarrabawa ba laifin da yi Allah idan ya so ba mai Allah da ce idza aballa abda abda talahu annabi ya tabbata da ce idan Allah so bawa sai jarrabe shi kuma yace ashidda balata ashidda bala al-anbiya wanda kowa Allah ce wanda annabi annabi kamar labarin cewa wanda Allah ya kuma jarabawa annabawa ce kuma jiro sun amsa da amsa bayan annabawa kuma wanda ya kusa da su kuma aka jaraba shi kiran kanka dauka jaraba bawa ko an jarabe ka da cuta wani matsala ka ce Allah bai san ka ne wannan ba kamar Allah je ba suka cewa an ya kuma Allah yana ba da da bai da man ka san kai ko ko akwai akwai san kai ana to kaya kada mun san kai kenan an ya mu Allah yana ba to kiran to ka san ka abin da kake amma haka kurun Allah biya maka kai kasan mai kawo Allah to Allah iya ba kai komai ba Allah jarabe ka kuma wannan ya maka ne dan ya ƙara ma daraja eh kaka ɗauka in ka bawa ka hukunci kai a wannan wani abin ma Allah da da kudin zuku sun lalace ko da kullum mai lahiya a wannan abin abin da wanda ke gaskiya akwai matsala ko a kwanan kabaci kuma kabaci bare ma shiga shi da Allah ce shiga lamar Allah ba ma Allah kan sai komai sai Allah ya ba eh kenan wannan yace kenan zai raya a rayuwa ta duniya a kyakkyawar rayuwa haka layira Allah saka masa da mahi saka mahi girma sakamakon a lullum wasu aiki da suka gina lullum da lada kenan ta sami limki lada limki sama limki shine kenan lillazin ahsanu fi hadhihi dunya hasana na ga waɗanda suka kyautata aiki a nan duniya na hasana shine kyakkyawar rayuwa a duniya wala darul akhirati khair gida na lahira shi ne mahi alkhairi ta shi alaka cewa bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ku kuna zama rayuwar ta duniya alhali lahira ita ce khairun mahi alkhairi akan duniya kuma wa abqa ita ba ta karewa in me aka baka a duniya ko da ka tsaya nima duniya kai dadi karewa take shi aka ce wanda aka ce lahira kaddara duniya gidan zinariya ne lahira gidan bakin karye ne amma wannan bai kare wannan ya karewa me wani da karewa to balle ko abin saban haka bane ba lahira ce gidan manza ba akan akan lahira duniya ce gidan manza ce kai akan lahira kenan lahira ta yi khairun in me lahira ya duniya kuma abuka kuma ha abu da yawan kenan ne kamata kidan mutun ya nema ba gida wanda yake karewa ba yace wala darul akhirah da khairun gidan lahira shi mai alkhairi yace wala ni'im darul muttaqin ma dalla ma dalla ya ni'imtu gidan mu tsoron Allah Allah sama cikin lamu jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un كذلك يجزي الله المتقين wannan gida jannatu adal gidan aljanna ne gidaje na aljanna ta zama dan ba a zuwa a dawo ya dukulunaha tsoron Allah za su shiga wannan gida ta jarimin ta hajjiyar anhar ƙoramu na gudu a wannan gida ko ina ga na iri-iri na madara na zumuwa na ruwa ga shi nan dai ya ce wannan lahun fiha ma sha duk irin abin da suke so an musu garanti wa fiya ma ta shi yin an fus ba ta daɗin ayi ya ce an tun fiya halittu aljanna duk abin da kake so ranka ke so an mata nadi ko me kake so ko me kake so ya ka samu annabi ban labarin can dan adam akwai wani manomi ne ya saba wahalar gona a nan duniya ya je a yi ruwa a yi waye shibka noma zai ci Allah ina son shibka ai mutum shibka zai so soki Allah soki in shibka haka zan ce shibka zai makon aljanna wa duk abu mai soki ko shi shibka eh shibka manomi ne manomi ne eh saka noma a ce a ce a bai shibka ya shifka iya shifka kai tsaye zai tsiro ya ci ci iyan kuma ya ci gaba iya shifkawa kai tsaye zai tsiro da hutu ya iya kuma ya ci ko ni amma garanti za ka samu ko me ka sa Allah ya baka ya baka Allah ba mu aljanna yace lahum fiha ma sha'un suna da a cikin aljanna duk abin da suke so duk abin da suke so ka zalika shi zullahul mutaqin haka Allah ke sakamako ga masoran Allah ya ba su duk abin su gidan aljanna Allah ba mu aljanna su wane ne الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
dan wannan mun ji labarin ɗaukar ran marasa imani kahurai cikin tashin hankali suna cikin zalunci to su kuna ɓangaren masu imani ake gaya mana halin rabuwarsu da duniya da nan yawa duk abin nan ne da nan ne idan ta yi kyau gaba ta yi kyau in ta ɓaci gaba ta ɓaci wannan iyaka ta iyaka iyaka mai haɗari ta ɗan adam mana mana iyaka ta barin duniya daga nake dan daga nake da su takardun kowa daga nake da su daga na arihi da alkhairi aka rihi da shari aka rihi shi da kullum ake hamar kyakkyawar cikawa kullum alam ka hada Allah cika mun da imani yawa ayi ayi ba san karshe ba kullum karshe ake so a cika haka magana ce ku yi kokarin neman cikawa da imani magana ya ga wani sahabi a cikin sahabbai ana yaki ya babata ya babatawa suka ce rasu da gaskiya wani wani ya bala'i wani bala'i yawa annabi shi dan wuta ne dan wuta suka tsaye da dan wuta ne ba ka nabi wata bane wani sun ci dan dan wuta ne wani abu ya nema sabba kai kwarai sun da abin da ke kashe ka kawai amma dan wuta ne suka ce a takace cikin sabon wacce ta mutum ruwa ta ta inganta kan karshe ce wani sabon yake ce ni jin haka a cikin hidin yakin mana ban koyi shi ko kushi nake ban gani zai yi ya zo kamar dan jarida nake bin shi nake bin shi can aka zo ta rasul da ya shahada ya kashe annabi ya ce a mutu ba na'am annabi ya wurin ba ya ce bai mutu ba ya koma ya suka bai mutu ba bai mutu ba karshe ci ya kalle shi kurin me ya shi da cika kurin sai ɗauko kibi shi ya aje haka kurin sai hauta kaf kurin kashi kanshi annabi ce na shi da ni ne manzon Allah ne Allah ya bayan sai labarin komai ya san mu zai muku cikawa kaga nan yayi komai amma karshe ya cika ba iman ya kashi kanshi sannan su dan mutane haka nan kullum rama a cika an samu cika da imani amin an samu daga lokaci yanzu ko an samu cika da imani karatu mun kuma zan fara farkon ayat insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh